أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi 21 ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1437 kuma da wannan masallaci na jami'ar Gombe insha Allah ta'ala don ci gaba da karatun da aka saba muna karatu cikin littafin Allah alqur'ani mai girma kuma muna karatu ne cikin suratul anfal mun tsaya aya ta 12 insha Allah aya ta 13 insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta goma sha hudu muna fata Allah ya samu dace kafin fara karatu ga tambayoyin da aka turo kamar yadda aka saba wannan mai tambayan bayan ya yi sallama da fatan alkhairi ya ce malam ya yi hukuncin masallaci da ake sallah akwai kabari a gaban alƙibla alƙiblar masallacin me hukuncin masu sallah kuma ya hukuncin yin sallah a ciki bai halatta ba ya sallah a cikin masallaci in an jingina kabari ko ta ko ta waje in ta ciki haramun kai tsaye ta waje annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana duka hadisin Abu Marza radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tusallu ila al-qubur wa la tajlisu alaiha kar ku sallah zuwa ga kuburbura sannan kar ku yi zauna a kansu don haka bai halatta ba wallahu a'lam wannan kuma bayan ya yi sallama shi jazalahu shekin alkhairu sannan ya yi tambaya cewa shi ne idan ya tashi cikin dare don yin kiyamun laili kamar misali karfe uku ko karfe hudu da ya fara sallah sai ya ji mai kiran sallah wato yana kiran sallah in ya tsaya kiransa yana gama sai kuma ya ji wani kuma ya fara kiran sallah wato irin amsawa dinan shi yana amsa kiran sallah din to yana so ya ribaci lokacin kiyamun laili sannan kuma gashi ana ta kiran sallah yana bin masu kiran sallah domin akwai masallatai da yawa a unguwarsu abin da malamai suka yi bayani akan wannan shine masallatai daban-daban za ka yi suna kiran sallah munan ba ba ma kiran sallah kamar yadda yawanci kasashen duniya suka saba yawanci kasashen duniya in aka ce karfe sha biyu da minti goma sha shida shi ne a zahar to duk birnin da kake za ka ji sha biyu da sha shida na za ka ji kowane masallaci ana kiran sallah da wuya ka ji mutum ya gota wannan lokacin da ya kiran sallah wata dai ɗan kaɗan ka samu ko minti ɗaya ko wani abu ya gota ka da an gama kiran sallah kawai an gama ki to munan kuma wasu sha biyu da minti sha shida wasu kuma sha biyu da rabi za su kira sallah wasu kuma ɗaya saura kwata wasu kuma ɗaya saura minti goma wasu ɗaya da rabi wasu biyu wasu biyu da rabi to ko yau akwai lokacin da to muna kowa da na da da nasu ne to lokacin hatta ko da inda ake kiran sallah lokaci ɗaya ne ko kuma inda ake kiran sallah wannan bayan minti biyar wancan bayan abun nan malamai suka ce kawai za ka amsa masallacin da za ka je sallah masallacin da kake zuwa sallah can ya kira can ya kira can ya kira kawai inda ka riga ka amsa inda kake zuwa sallah shikenan yayi kan maka wallahu a'lam haka malaman suka bayyana sheik nasir as-suhaibani rahimahu hafizahullahu ta'ala an da yana da yana daga cikin kuka hawo abun da ke an masa tambaya ya amsa wannan Allahu a'lam haka an san an san da ya bayar ke sannan nan mai tambaya na gaba yace bayan yayi sallama yace yana buƙatan a yi masa ƙarin bayani yana buƙatan a yi masa ƙarin bayani shin ko tawassuli kan tawassuli kan da ibada kawai ake yi ko dai akan yi da wasu abubuwa a tawassuli ai da ibada ne dama da wani aiki za ka yi tawassuli da gurin Allah subhanahu wataala in ba da ibada ba ibada wadda kake jin ganin ka kayi ta tsakaninka da Allah suka tawassuli kamar wani sadaka da kai wani lokaci ko wani aikin alkhairi da kai na ibada aiki wa iyaye ko da kuwa a lokacin da mutum ya yi aikin a jahiliya ya yi aikin amma ya tuna aiki ne babba mai girma musulunci kuma ya tabbatar da yin aiki da wannan a matsayin ibada mutum yana iya tawassuli da shi amma yanzu misali yanzu hatta yanzu zuwa nan wani zai ji cewa ya zo nan domin Allah domin sauraron Qur'ani a cikin watan Ramadan da zaman sa a masallaci ko da ba karatu ake ba ya zo ya zauna ya dau lokaci da kaza wani zai iya tawassuli da shi saboda duka wannan abamin ibada ne ko wata sadaka da ko wani aikin alkhairi wani mutum ya kasa daga kaya ya dora a kansa sai kawai ka taimake shi ka daga a wani lokaci kan ba wani wanda zai iya taimakon sa sai kai ko ya shiga wani halin kakani kai ba wanda ya iya taimakon sa sai kai sai kai wannan domin Allah wannan ana iya tawassuli da su wallahu a'lam don haka duka ayyuka ne wanda take yake na alkhairi don haka za a iya tawassuli da su wallahu a'lam sannan wannan kuma ya tambaya cewa a tace ita ce wannan mace ce ita ce wani yake neman ta amma sai ka rinka zagin sahabbai wai ya fi son Ali radiyallahu anhu daga baya kuma sai wasu suka rinka zuwa mana wancan ne ya wuce ba ta yadda wake nan naga yau suka rinka zuwa amma ba ta son ta rinka sa hijabi ita kuma sai ta ce ta haƙura da su domin ba su son abin da Allah ya umarce ta da yi eh? ok na farkon yana nan da cewa ok na farkon yana nan ga kuma masu ƙin hijabi ita kuma ta ce ta haƙura da su sannan a nan take tambaya don Allah a taya ta da addu'a Allah ya ba ta miji nagari mai addini mai son sutura na musulunci bisalam na kamar duk sun tafi ne take addu'a yanzu a taya take neman a taya ta da addu'a yau kuma kowanne a cikinsu ko da suna na wayannan duba mazajen aure ba ne inda wayannan sun ƙi hijabi wadda ko mai zagin sahabbai mai zagin sahabbai ya za a aure shi wanda suka ƙi hijabi suka ce ba ruwansu da hijabi mai amfani a wurinsu haka wannan duka ko suna nan ko sun tafi in sun tafi Allah ya tafiyar da su ta huta saboda haka a take a fatan a tiyar da addu'a don haka muna tiyar ki addu'a Allah subhanahu wataala ya azurta ki da miji na gari wanda yake son addini kuma Allah ya sa ku zauna lafiya sannan mai tambaya na gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah bayan sallama cewa malam mashin ya hau wato mashin na hau ya kai ni tudun wada da ya hau mashin ya kai ni tudun wada to babu canji sai je nemowa kafin ya dawo sai ya samu mai mashin din ya ce mun bai bashi kudinsa ba to malam yaya zai yi da kudin dama ya kamata kafin a tafi a ce ba da canji ya ce ba ku canji in kuka yi lissafin ku ya ce ba ku canji ya ce yana da canji a gurinsa shikenan in kuma ka je neman canji ya kama in ka ɗan da za ka ɗau lokaci ka ɗan ka sake zuwa ka ce masa ba a samu canji ba ina kan nema saboda watakila ka je ka rume ne kawai shi kana ta neman canji shi kuma ya riga ya ce wannan abu ne wanda yake akan ɓata lokaci akan wani fasinja ya zo masa wanda watakila zai abu nan kuma gashi hakkin yana kanka wannan sai a yi sadaka da shi idan ka yi sadaka da shi insha Allah ta'ala da nufin Allah ya kai masa dadansa shikenan in kuma ya bayyana ya ce rannan ba na ɗauke ka baka bani hamsin dina ba da kan kai ka guri kaza ko baka bani ɗari ba ko yadda kuka daidaita to nan take kuma sai ka bashi kuɗin sa wancan sadaka ta zama taka don shi ba sadaka yake abun nan amma lokacin da baya nan sadakar ce zaka yi shine mafi doki wallahu a'lam wannan bayan ya yi sallama tambaya ta gaba shine ya ce malam mutum ne ya je wajen wani malami ya taya shi addu'a sai malamin ya ce ya je ya nemo a tokan gobara shin ya halatta don samun customers ne na kasuwa a wannan za a yi tsabi kenan yawa tokan gobara don samun customers an ce ya taya ka addu'a Allah ya kawo maka customers ko kuma Allah ya kawo maka masu sayan kaya ko wani abu makamancin haka amma me ya alakan tokan gobara wannan ya saba da shari'a ya saba da al'ada don haka za a yi tsabi ne wannan don haka ba gurin malami ka je ba gurin matsafi ka je ko kuma gurin boka ko kuma gurin wani wanda yake iya camfe camfe saboda haka wannan bai halatta ba wannan kuma bayan ya yi sallama yace idan ana addu'a bayan an gama bayan an gama za ka ga waɗansu suna shafawa waɗansu kuma sai su sake hannunsu kawai wanne ne gaskiya duka biyu kowanne kai yayi daidai insha Allah ta'ala sannan malam yanzu ya halatta mutum ya dinga karanta waken annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar larabci in babu bid'a da kuma zarce matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa wani matsayi ya halatta kawai misali waƙoƙin da aka yi wajen yabon annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sahabbai suka yi yaba shi da kuma yaba abunan sahabbansa wanda babu bidiyoyi a ciki sannan babu wuce gona da iri wajen ajiye matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wajen yabon sa mutum ya yi salati gare shi ko wani abu nan duka wannan ya ya ya ya halatta misali zaka ga malamai in sun rubuta littafi wanda ke kunshe da baitoci har salati manzo sallallahu alaihi wasallam da ya baki ma sukan yi da da baitoci din ne kamar irin wannan misali a imamu shafi yana yawa wa sannaitu sallallahu rabbi ala rida muhammadin al-mubda irin wannan duka yana yayi shi ne cikin waka kuma ya halatta wallahu alam saboda babu wani abu wanda ya wuce gona da iri muhammadin al-mubda ila nasi mursala wa ikrati na'am yawa baki da kidaya ba kida a ciki kuma babu wuce gona da iri cikin faɗin haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam Allahu a'lam sannan nan wannan na gaba yayi sallama yace shin ya halarta ga matar da za a ka aure za ka aura mutum yayi ta faɗa mata karerai kamar idan ban ganki ba ko kamar idan bai ganta ba kai ba idan bai ganta ba bai faɗa kwalba idan bai bi muryarta ba ba zai iya bacci ba bayan kuma ba haka ba ne don dai kawai ya faranta mata rai ne idan har hakan ya gina ta akai to ya tabbata bayan ya aure ta ba kullum zai riga mata haka kada ya gina ta abinda zai yanke ya zama idan yawanci mace in ana neman ta abinda ka saba gina ta akai yawanci kake ta dora ta kake jan hankali ta kai to shine to idan ka je sai ya yanke za a samu matsala yawa don haka ko ka aure ka ma sai ka cewa in baka ji muryar ta ba ka abin in ka je gurin aiki gaba ɗaya baka iya yin aiki ko saboda ka ba ta abin to a to amma idan ya yanke wata gida a samu matsala don haka malamai suka ce a ƙarya ga mata in dai a babin maslaha ne ba irin yadda ƙarya na gaskiya na na abin nan ba yawa irin yan kare zai nan da zolaya wannan zolaya ake kiransa yawa a yi wa mata karya ko abunan abunan a juyar da hankalinta da sauransu wannan ya halatta malamai suka ce wannan babu laifi a cikinsa karya a wajen sulhu wasu sun yi rikici kana so ka sulhunta su kai karya don ka daidaita su duka wannan malamai suka ce ya halatta da haka haka nan karya wa mata da haka mutum ya dan yi mata abunan dabara haka nan ba za a ce karya gaba ɗaya ba irin yanko karya mun mun riga mun gama yawa karya sai yana da kaza alhali ba shi da shi wannan karyar ba ta dace ba kuma ba za a samu zaman lafiya a cikin aure ba yawa ma yin karyar nan na dabara kamar yadda ka faɗa a cikin takardar ka to amma karya ya yanke kara ne sai a sai ka rinka dan sirka wani lokaci don ta sanye lalle har yanzu tana da wallahu a'lam ita ma za ta iya yaudara shi mana za ta iya yaudara in tana masa yana mata kaga za su zauna lafiya eh ko da aure ko marasa aure ai shi yace zai aure ta so da haka bayan ya aure ta ma ya dore a kai marar aure ma haka yana goyi da ita bayan mashin yana ta shirga mata yan dabarbaru eh yana ta mata dabarbaru saboda haka kaga sai ta ji dadin ba matsala kenan insha Allah ta'ala wallahu ta'ala alam kaga annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana wata mata mijinta ya bata mata rai suka dan yi abuna a cikin gida kawai ya bata mata rai sosai sai ta fito ta fito da sauri ta yi fishi sai ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta rinka gaya masa tana gaya masa abin da mijin ya mata shi kuma mijin yana can gida Annabi sallallahu alaihi wasallam yana alwala a lokacin sai yana watsa ruwa sai sai a mijinki nan wanda idan safari sol ba baki a ciki sai hankali ta tashi sai ta tuma shaye ta ba wanda baya gani abinan ba kamar yadda na sai tana tsoron maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba gaskiya ne ko mijinta ya zama makamo ne ba ta tsaya jin sulhu ba sai ta koma da sauri da ta koma gida sai tana bude idon mijin sai ta same shi a daki tana zuwa sai ta bude dukkan sa tana duba shi sosai yanzu ta ah ya dai cike sai suka koma zaman lafiya kaga an an kore ta da wani abu na hikima amma ban san ingancin riwaya ba amma an tabbatar da shi cewa ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mace haka don a nuna cewa wani ta yi kawai wasu yan dabarbaru ne da ya lura da complaint din ta ne sai ga cewa abun da ya fi karfin su kadai su gyara shi a can ba yasa ba komai ne in mace ta zo da shi kawai zaka tayi kana jijiyan wuya ka ce eh lalle da kyauta ba ai kaza kaza ka ko abin da kawai za ta ce a ko ma ina zuwa zan zo in same ku in ka je daga yin sallama sai ka ji zuwa cikin daki suna tattauna sai ka ce a dama na zo gaishe ku ne ba sai an taso da maganar da zuwa sai ka juya ka ce irin wannan wallahu a'lam don haka za ta yaudare shi yaudare ta ta hanya mai kyau muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu lokacin tambayoyi yayi in muna raye gobe za mu ci gaba daga tambayoyin da muka tsaya eh insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu cikin suratul al-anfal kamar yadda aka saba aya ta goma sha biyu insha Allah za mu faro ne
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شابي ko sha uku na'am
بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار
Allah subhanahu wa ta'ala ce zalika bi annahum shaqqu Allah wa rasulahu idh yuhi rabbuka ila al-mala'ikati anni ma'akum Allah ya ce anni ma'akum lalle ni ina tare da ku ma'iya ya ma'iya ta Allah subhanahu wata'ala take ga mala'iku shine Allah subhanahu wata'ala ahata bi kulli shay'in ilma ba wai Allah ya taso a in aka ce ga Allah ma'am mala'ika abinda zai zo zuciyar mutum shine ya to yaya Allah yake wajen kasancewarsa tare da mala'iku da wannan ne wa'yan suka fada cikin hatsari wajen tsarkake Allah subhanahu wata'ala da kuma waɗanda su kuma suka tafi a zahirin nasu suka ɗauka cewa eh in Allah yace yana tare da mutum to Allah ne yake tawwa ya kasance tare da mutum daga ga mutum ga Allah ya zama ya in ka ce ga mutum ga Allah ka suranta Allah kenan ya zama a wani guri Allah ga shi nan ya tabbata a wani guri saboda yana kasancewa tare da wane wanda yake a wani guri wanda haka wasu suka fada a kai hatsari suka fada suka rusa aƙida suka fada cikin hatsari da wannan aya ta maganar ma'iyya wasu kuma suka ce a Allah subhanahu wata'ala in aka ce ya kasance ma'awa ne ana nufin ma'awa ne ta yaya dole eh lalle ma'ahu bi zati kamar yadda wancan na farko ce mutasawwi ba suna tafiya akan wannan amma abinda Allah subhanahu wataala ke fada fadi shine wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma ilimin sa yana nan tare da mala'iku yana tare da su a cikin da suke Allah subhanahu wataala yana tare da su kuma ya san abin da suke yi ya kuma san abin da suke gudanarwa don haka zai yi abin da ya musu alƙawari shine maganar ma'iya malaman aqida za ga su yi ta maganganu masu muhimmanci da yawa da hujjoji saboda me saboda gusar da mutane daga fadawa cikin hatsari wajen fassara ayar da take tabbatar da ma'iyya ma'iyyatullah yaya yake shine abin da aka bayyana a takaice aqidatu ahlus sunnah wal jamaa da kuma zahirin abin da ayoyi ke kai da kuma bayanin su da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce wa anna Allah ma'al muslimin wa anna Allah ma'al mu'minin ko anni ma'akum ina tare da ku bi ilmihi subhanahu wa ta'ala fa shine yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake tare da mala'iku bi ilmihi da ilmi Dok Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wahayi zuwa ga mala'iku cewa yana tare da su fasabbitin lazina amanu ku tabbatar da su kamar da an yi bayani a baya ta kulki fi kulubin lazina kafaru ru'iba zan jefa tsoro cikin waɗanda suka kafirta na ma an yi bayani fasribu fawqa al'anabi wasribu minhum kull banan an yi bayani a baya ku daki saman wuya ko ama da sama da wuya kai ko kuma saman wuya kan wuya din kansu ko kuma fasribu al'anaka duka wannan an yi bayani a baya wasribu minhum kull banan kulla banan saboda a tafi ko ina kowane bangare shi yasa aka ce kulla banan jam'u banana sannan Allah subhanahu wataala ce zalika bi annahum shaqqullaha wa rasula hakan ba ba wai zaluncin su Allah yayi ba a Allah baya zalunci yayi musu wannan sakamako ne saboda kasancewar su bi annahum wannan ba'u sababiyya ce bi sababi annahum shaqqullaha wa rasula saboda sun aje dokokin Allah a gefe suka ja layi tsakaninsu da Allah suka ajiye dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganunsa ingantattu a gefe sai sa Allah ya musu wannan Allah ce wa man yushaqiqi Allah wa rasulahu duk wanda ya ajiye dokokin Allah ya watsi da su a gefe ya ajiye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gefe to shi ma haka za a mata amma sai Allah bai ce a shi ma haka za a mata ba sai Allah ce fa inna Allah shadidul iqab to fa Allah mai tsananin hukuma ne ma'ana a ji tsoron hukumar Allah subhanahu wataala yana ce zalikun fazuku wannan aka ce alkitab lil kufar wannan magana kuma ga kafirai ne Allah subhanahu wataala yake Allah ce zalikun fazuku wannan abun da kuka gani ku dandane shi a rayuwar duniya wato in dai kuka ci gaba da daurewa akan kafirci ko ka ci gaba da cewa za ku yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka na za a rika dandana muku irin wannan azaba din a rayuwar duniya shine zalikum ya ku kafirai wannan abin da kuka gani ya faru da ƴan uwanku a yakin badar to fa zuku haka za ku yi ta ɗanɗanan irin sa a rayuwar duniya in dai aikin ku kenan wa anna lil kafirin azaban nar kuma wanda suka zarce har suka mutu ba su ba suna matsayin kafirai to suna da azabar wuta in dai sun zarce a matsayin kafirai har suka haɗu da Allah to suna da azabar wuta Allah ya kiyaye na'am يا أيها الذين آمنوا إذا نسيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
kafin nan fassara wa'ina ayoyin jiya da muna bayani akwai hadisin da yake magana akan ansarawa cikin sauri muka ce al'ansaru kitab alhali wannan kuskure ne al'ansaru shi'ar bayan mun fita wani bawan Allah ya yi gyara al'ansaru shi'ar wannan su kitab baki mu ko kuma na yi kuskure ita ce al'ansaru kitab abuna ajiya kenan saboda haka al'ansaru shi'ar wannan su kitab bayan abuna ansarawa su ne yarki ga manzo sallallahu alaihi wasallam sauran mutane su ne rigan baya wannan shine daidai wallahu ta'ala alam kaga jazakallahu khairan wanda ya gyara jiya Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani idza laqitumul ladina kafaru zahban idan kuka hadu da kafirai zahban kusa da ku saura karawa ga ku ga su kuka hadu da su gaba da gaba zahban shine kusa kusa ga su ga ku an zo fagen daga Allah ta falatu walluhumul adba ku karku yadda ku juya musu baya kaga tun daga fitowa a tsakiya aka karanta a karatun baya cewa a tsakiyar hanya sahabbai suka samu labarin cewa karawa za su sannan suka zo aka yi tagwagwarmaya har suka yadda sun mika wuya sau da kafa za su ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah subhanahu wataala ya sauko da mala'iku don me don nuna yarda ga aikin sahabbai da kuma yarda da sahabbai da kuma yarda da cewa lalle sahabbai suna da cikakken imani duka wannan Allah subhanahu wataala bayan yayi ya bayyano komai to sai aka nuna kuma yanzu to fa sai kuma tsayuwa gwagwarmaya ba an shigo ta ibada daban yanzu za a shigo ibada daban ita ce karawa da kafirai ne wannan kuma wata ibada ce don tabbatar da tauhidi sannan Allah kuma ya tantance imani sannan kuma da daga darajar mu'minai don su samu shahada don haka mai neman shahada baya juyawa da baya ya gudu ya buya a baya juyawa da baya inda da gaske ya fito to shi kenan ya fito kawai kenan shine Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani yanzu sahabbai ya tabbata su mu'mine ne Allah yana kiransu da sunan imani yana sibanta su da siba ta imani to sai ga doka daga Allah yanzu duk wannan ayoyin a yaki ba da suka sako a fagen daga ake sako da wannan ayoyin mala'ikan da aka aiko su tare da mala'iku ya zo ya kira mutane ya zo ya tara ya abuna ya karfafa rundunar mu'minai shine kuma Allah ya aiko masu da aya ya je dauko aya ga yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kuma ga wannan aiki haka su ma zirga zirga suke yi cikin aikin Allah subhanahu wata'ala cewa ga wahayi yana zuwa mala'ika ya iso mala'ika a annabi sallallahu alaihi wasallam ana fagen daga a tsatsaye ga dokoki daga Allah don a san cewa ba kawai haka kawai abun yake ba a gaba ɗaya jihadi ibada ne kuma neman yardar Allah ne kuma ɗaukakuwan daraja ne saboda haka neman yardar Allah dole sai an yi ta yadda Allah ya tsara in ka yi shi yadda kawai kake so ko bisa dabaranka ko bisa tsarinka ba yadda tsarin Allah yake ba wannan ba ruwan Allah da shi haka bisa tsarin Allah ake yi sanar da dokokin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara wa mutane haka ake tafiya Daga yanzu ga wata doka ta zo, ana fagen dagar ana tsara su. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saffafa mutane, mana ya aje su sabu sabu su ya ce, wani anan zaka tsaya, wani anan zaka tsaya. In ya tsaye da mutum anan, in mutum ya gudu daga guri, to an samu matsala. Kamar yadda ya faru da su a yaƙin mu. Da ya aje wa'yansu suka bar gurin sai aka samu matsala a wannan jihadi. don haka Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku da suka imani idza laqitumul ladina kafaru duk lokacin da kuka haɗu da kafirai zahfan ga buga su yanzu aka fagen abu na yakin badar ga sunan ga kafirai saura haruwa sai Allah ya fala tu walluhumul adba kar ku yadda ku juya musu baya wannan shine doka wanda take wajibi mu'mine su san domin in masu juya baya ba kake sun yi shahada za su samu matsayin da ba wanda zai samu sai shahidi ne in suka gudu kuma ba me yasa su tun da su riga sun fito me suke nema in su gudu ina za su je ci gaba da rayuwar duniya suke nema kuma da sun san da haka suka fito to fa la tuwalluhumul adba Allah subhanahu wataala ce kar ku juya musu baya Allah ce wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin min Allah Allah ce wa mai wallihim yawma idin duk wanda ya juya wa kafirai baya a wannan ranar da suka zama zahfan ga su ga shi saura karawa irin yakin badar ga sunan ga su duk wanda ya juya baya illa mutaharriban illa mutaharriban likitare in dai ba wanda yake mai dabara ta yaki ba akwai abin da mutum zai yi kamar ya gudu ne alhali zagayawa yi don ya yi dabara ta yaki in dai ba wannan ba mana dabara ta yaki ko da an gudu daga wani guri zuwa wani guri ko kuma mutum ya jawo kafiri yana guduwa don kafirin ya biyo shi ya je ya masa dabara ya kashe shi to inda ba wannan ba shine mutum harrifan likita ne aw mutahayyizan ila fi'atin ko kuma wanda ya gudu ya koma daga wannan bangaren zuwa wasu mutane musulmai daban wanda suke bukatun ya taimake su sai gudu gurin su don ya kara musu yawa ya taimaka ta nan gurin ba damuwa sai gudu ya koma can don ya taimaki wancan in dai ba wannan ba duk wanda ya gudu ya bar fagen daga faƙari ba a bigazabin min Allah ba a bi ma'ana raja'a bigazabin min Allah to wannan ya dawo da fushi daga Allah wanda duk aka yaddan masa ya gudu a fagen daga shine wanda yana guduwa ne don shirya dabaran yayi ba ya gudu ya bar gurin don ya je buya yana tsoro da ya mutuwa ba a guduwa ne don dabara ko don ya jawo hankalin kafirai ko abokan gaba ko kuma yana guduwa don ya tsara wani tsari nasa wata dai makida ta yaki in wannan ne babu laifi hakanan wanda ya gudu daga wannan bangaren don ya je wani jama'ar da suke wancan bangaren ya ga alama za su samu illa to suna buƙatar irin su je su taru don a gyara gurin to in wannan ne ma mutahayyizan ila fi'atin kenan ko kuma malamai suka ce mutahayyizan ila fi'atin wanda shugaban kwamandan yakin yana cikin sai gudu ya koma gurinsa don ya ji me zai ba da umarni ko wani abun nan to wannan gudun shi ma babu ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan a fagen yakin badar ko ya gudu ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya gudu ya koma gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma bai yi laifi ba amma duk wani sabanin wannan fagadi ba a bisa zabin min Allah to ya koma da fishin Allah ya zaɓi fishin Allah ya koma da fishin Allah ko fishin Allah zai rike shi saboda ya gudu a fagen daga lokacin da ba a bukatan guduwa sai dai in kafirai sun ninka sun haye ninki biyu na mu'mine kamar yadda zamu karanta ayoyin gaba insha Allah ta'ala in sun haye ninki biyu anan ya halatta a gudu ya kan a farkon kamar yakin badar ko ninki biyu ne in dai ba sun haye ninkin mu'minai ninki goma ba bai halatta a gudu ba don a yakin badar ba maganin gudu ba domin kafinan da suka zo ninki uku ne da ɗan kaɗan saboda haka ba guduwa sun ninka musulmai ninki uku sun yi triplin musulmai amma Allah ce kasu gudu sun ninka su ninki uku amma aka ce kasu gudu kai ko sun ninka su ninki goma ba za su gudu ba wanda shi ne doka a farko saboda gwargwadon imani su a wannan lokacin za su iya jure haka amma daga baya aka sauƙaƙa aka ce a ninki biyu in sun zarce su da ninki biyu wannan za su iya guduwa amma ninki biyu za su tsaya a wuri amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko ninki nawa ne shi ko ba da mai gudu annabin Allah baya juyawa kafirai baya wannan ka'ida ce akan annabawan Allah ba sa juyawa kafirai baya duk inda annabi ya fito da shirin yaki ya doshi kafirai to shi kan ba shi ba juyawa da baya sai dai a yadda za a yi wannan haƙƙin annabawa ne dukkan annabawan Allah ba sa juya kafirai baya su gudu a haka nan sai dai in Allah ne subhanahu wataala ya ga daman dage su a gurin da wata hikima ta sa kamar misali annabi Isa alaihi salam ya faru da shi ba a fagen daga bane shi zuwa akai akai a takin gidansa aka kewaye amma duk da haka yana cikin daki bai fasa ba yana na a cikin daki bai sauko yace a ya fasa abin da yake kiran mutane zuwa gare shi na isar da sakon Allah ba har sai da Allah ya daga shi daga cikin daki don ba a fagen daga ake ba amma kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ranar Hunain ai an watsa an bar shi sai an kalila amma bai fasa ba ba hakkin sa ya koru a ce manzo ya juya yana guduwa a ban ma nuna kansa yake sai ni din ne fa ni ne dan kashe ni ba shikenan ba to wanda yake son kashe ne yazo ya kashe amma ba wanda yake kashe kaga ba sa juya baya ga kafirai su annabawan Allah sauran mu'minai kuma in ninki biyu ne ba za su juya baya ba shi yasa Allah subhanahu wataala ce idza laqitum fi'atan abuna idza laqitum alladhina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbar wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin sai dai in mutum yana shirye-shirye ne da dabarar yaki ko kuma a'a yana ya koma wani bangare ne don ya taimaki tashin musulmai a wancan bangare ne amma in ba haka ba ba ba a ga zazzabin nan ba to mutum ya koma da cikin Allah wa ma'awahu jahannam kuma kuma ta jahannama ne wa bi'sal masir shir da makoma in ta zama jahannama ai ko a yakin kasa da kasa sojoji suke faɗi cewa mutum baya juya da baya idan mutum sojan gaba gaba idan suka juyo da baya za su gudu za su yi barazana ga na baya wasu sojoji suke cewa harbe wa inna suke saboda kan su karayar musu da runduna sai su harbe su kawai shi kenan abuja wannan shine balle Allah subhanahu wataala da ya jera runduna ba wani damar cewa su gudu su koma tsayawa suke su jajirce wanda duk ya gudu ya koma ya zaɓi rayuwar duniya kawai fakari ba a bi gaba min Allah sanawa ma'awahu jahannam makoma sai ita ce wutar jahannama wa bi isal masir tir da makoma yake zama jahannama Allah ya kiyaye na'am
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم
الله سبحانه وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم duba ana so a maida Allah subhanahu wataala yana so ya tabbatar da cewa su kafirai waɗanda suka zo yakin badar da sanin Allah kuma Allah ya yadda waɗanda aka kashe a wannan gurin ba abin da suka cancanta illa aka ce su babu wani mai sauki a cikin su babu wanda zai tuba daga kafirci a cikin su babu wanda da za a bar su waɗannan da aka kashe su saba'in da za a bar su ila yawmil qiyamati da har yau suna nan in ban da kafirci ba abin da za su shirya duk yadda za a yi su kafirci za su yi don haka sai Allah subhanahu wataala ya kaddara kashe su kawai za a yi shi yasa Allah ce falam taqatulu ba fa kashe su kuka yi ba ku kuka kashe su ba walakin Allah qatalahum Allah ne ya kashe su sannan abu na biyu bayan cewa Allah ya zaɓi cewa dole waɗannan kafiran a kashe su shine zaman lafiya ga duk mutanen duniya har kafiran yan uwansu su ji daɗin rayuwa da walwala shine a ce waɗannan kafiran da aka kashe a yakin Badar ba sa don wanda aka yake su a wanda aka kashe su a yakin Badar ci gabansu da rayuwa a duniya har kafirai ba za su ji daɗi ba don da suna nan har yanzu a duniya a ce an ba su tsawon kwana zuwa yau to da abun da ake a duniya na sabon Allah ya wuce duniya da kuke tsammani to shi yasa su kan waɗannan abun da suka bi cancanta da shi shine kawai a kashe su a yakin badar kan su wuce wannan rana yasa in ka lura su saba'in in ana kirga ma waɗanda suke sanadi da kurai zaka ji ma su goma sha ne su goma sha ne asalin tantiran kafiran za ka su goma sha ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa haza masra'u fulan haza masra'u fulan wani anan za ka kashe shi wani anan za ka kashe shi goma sha ne aka kashe su wasu malamai sun ce a sun haura ashirin to waɗannan da aka kashe to da sanin Allah aka kashe su Allah ne ya yi kashe su ma'ana Allah ne ya kashe su ma'ana falam taqatuluhum walakin Allah qatalahum da sanin Allah aka kashe su kuma sun cancanci aka kashe su abu na biyu falam taqatuluhum walakin Allah qatalahum shine mu'minai anan ana so a ƙara tabbatar da imanin su gane aikin Allah ma'ana falam taqatuluhum dukkan wannan dabara da kuke jin cewa za ku yi yanzu da kasancewar ku tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kasancewar mala'iku dubu sun dauko suna tare da ku to kar ku dauka cewa kai ai abun da muka yi a yakin badar ba wanda zai iya yi shi yasa muka iya kashewa ne muka kashewa ne muka kashewa ne don a kauda wannan daga maganganun mu'minai sai Allah ce a falam ta katulu ba fa dabarar ku da jajircewan ku da turiyan ku da tsayuwan ku da imanin ku yasa aka kashe wa'innan kafirin ba walakin Allah qatalahum Allah ne ya kashe ma'ana mumini ba shi da alfahari cikin duk abin da ya ga Allah ya yi wajen ɗaukaka addinin Allah wannan ke nuna karka zo kana cewa ba don kudin mu ba ba don shirin mu ba ba don abin da na bayar ba da ba gina masallaci ba ba don abin da na bayar ba da suwa ne ba su fita daga yunwa ba ba don mu mun tsaya ba da marayun anguwa kaza da sun mutu da ba don mun yi kaza a har annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake tsaye a fagen daga kuma da sahabbai mutum ɗari uku da goma sha kuma sun tsaya sun jajirce akan imani amma Allah ce falam taqatuluhu walakin Allah qatalahu kaga ashe kenan akwai matsayin da iyanan annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsayawa akwai matsayin da na Allah ne subhanahu wataala tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ai su ne a fagen dagan amma Allah ce falam ta katulu walakin Allah katalau da a ce sahabbai za su zo su yi ta saran kafirai suna ta saran su da makami in Allah bai so ran su ya fita jikin su ba ko sara dubu za musu ba za su ba za su ba za su samu matsala ko ba za su mutu ba shi yasa Allah ke gaya wa mu'mini don me su sake tawakkali da me da al'amari zuwa ga Allah shine la haula wala quwwata illa billah kullum ko me kake yi me da al'amari ga Allah kar wani sa'i wani abu naka ko dabararka ko karfin jikinka ko karfin makaminku ko karfin shirinku ko yawanku ko dabararku ko tsare-tsarenku ya sa ku dogara ga kanku cewa wai kuɗin nan ku ne kuka yi kaza shi yasa kaza ya faru a falam ta katuluhum walakin Allah qatalam amma za ku yi wasu abubuwa na shirye-shirye iya naku amma sai ku tsaya kun yi iya abin da za ku yi sai Allah ya samu abin da ake so shine duk abin da kuka yi na tsare-tsare na ku na ƴan adam to ku tsaya cewa me iya gabatar da nasaran a ci nasara din shine Allah ko haƙƙin ku kuke nema za ku yi dabarbarun ku na neman haƙƙin ku ku yi dabarbarun da duk za ku iya yi amma samun haƙƙin ya tabbata an same shi har ya shigo hannunku wannan kuma na Allah ne amma kun yi iya abin da za ku yi haka falam taka ruhun walakin Allah qatalahu kar ku dau albari ku ji aba ai mu dama za mu iya maganin sa haba ba ku gaba da muka motsa sai kaza a kar ku yi wannan kar ku yi wannan kun yi abin da za ku iya yi ne amma Allah shi ya ba ku nasara kuka samu ya kuma sa haiban ku a zuciyar wanda zai iya ba ku haƙƙin naku ya ji cewa eh lallai bari in ba su saboda da barbaru da kuka yi da ikon Allah kuka tsara kaza kuka yi mitin a guri kaza kuka yi kaza a guri kaza sai Allah ya ya tabbatar da abun nasarar tabbatan abun wannan a hannun Allah ne. kar ku yadda ku yi alfahari ku sake komawa ga Allah ku sake dogaro ga Allah kuma ku sake cijewa kan abin da kuke kai kuma ku sake haɗin kai kar ku yadda ku rarraba ku haɗa kanku in kun haɗa kai wannan alama ne ta cewa za ku rinka cin nasara insha Allah ta'ala matukar kuna rike da gaskiya kuma kun haɗa kai hakkin ku zai ta fitowa ta inda ba ku tsammani amma kar ku yi alfahari Allah subhanahu wa ta'ala ce falam takatuluhum walakin Allah qatalahu sai sake cewa wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama ka duba lokacin da aka zo gumu yayi gumu sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ɗebi kasa da tafin hannunsa wasu riwayan malamai alhafiz ibnu kasir yana cewa ƙwayan kasan ma ƙwaya uku ya dauka amma wasu riwayan suka ce ya ɗebi tafi guda wasu suka ce da umarnin mala'ika jibrilu ya ce ya ɗebi tafin kasa ne sannan sai ɗebi kasa tafi guda a hannunsa da ya ɗebi kasan sai ya duba ɓangaren daman inda kabirai suke ta ɓangaren damansa ya watsa sashin kasa din ya duba ɓangaren hagunninsa ya watsa sashin kasa din ya duba gabansa ya watsa sashin kasa din tafi gudan ya kare sai ta sha hatin wuju wato duka wannan kasa da ya dan watsa da sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya ita idanuwansu gaba ɗaya sai ga shi duk wani kafiri da yake tsaye a gurin ƙasa ta turmike fiskarsa kowa sai murta idon sa yake yi ƙasa ya shiga kowa a cikin kafirai ya rinka musulka idonsa ya rinka musulka idonsa garin wannan musulka ido da suke ba sa ganin gaban su sai musulmai suka shiga cikin su aka rinka tare su aka rinka tare su amma duk da haka ba ba sa ganin gaban su saba'in aka kashe aka kama saba'in kuma sai Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama ka sani ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma ramaita iz ramaita baka watsa kasan nan da ka watsa ba lokacin da ka watsa ba tai tasiri a idanuwansu ba a walakin Allah rama Allah ne yasa tai tasiri a idanuwansu Allah ne yasa tai tasiri a idanuwansu amma ba wai watsawanka shikenan kawai sai wadatar ba ba watsawanka bane dora wani abu ne cin ina dora mara wani nauyi ne babu ne